بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiya ce ta lahadi hudu ga watan al-muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a yin dari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da ashirin da tara ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin jima'a na darar Qur'an a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun Rahmatun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى littafin da karanta da mu zamantakewa da mata bisa tsari irin na addini da kuma tsari musulunci darasinmu da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya shafi halittun mutum ya ci abinci ya sha abin sha da mai haida ya kuma ci ragowar abin da ta ci ko ya sa bakin tsakin da ta ci ko ta tattauna wani nama ko wani abu da ba shi ya ci duk wanda shari'a musulunci ta halatta mana wannan ina fata an gane wannan ina ganin nan nan mu tsare ko yau za mu tashi da malaki cewa a rukhsatu fi ay muhaddisa rajulu alamu bima lam yakun haka ne haka ne tsayi wannan shi ne su na arba'in da shida malin shi a rusatu fi an yi haddita rajulu ahlahu bima lam yakun an yi sauki ga mutum ya gaya wa matarsa abin da bai faru ba an gane wannan abin da bai auku ba mutum ya gaya wa matarsa ma'ana ne yau matarsa ƙarya saboda maslaha ta zamantakewa ko kaƙi ko kaso dole sai kayi ƙarya don su mata wani lokaci ba komai suke san gaskiya ba an gane wannan yawa amma dai akwai abubuwan da ba a san ƙarya shiga ciki akwai abubuwan kuma ana son babu laifi nake nufi ƙarya ta ciki al'aslu shine a gaya wa juna gaskiya amma idan yanzu akwai maslaha a ciki zai kawo kwanciyar hankali kuma ila wata ba ta son gaskiya za ta akwai matar da ba ta son gaskiya ko mijin da bai son gaskiya duk abin da za a yi sai an ɗan matsar rufa rufa tukuna kafin a samu ko da wata hidima ce yi ko kuma ita in ana so ta biyayya dole ta yi mata ƙarya to shari'a musulunci ta yi sauƙi game da wannan jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace. إمام النسائي رحمه الله تعالى يجي قال أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام إمام النسائي شوى ما له كثير ابن عبيد الحمصي يا كرم سدم حديثي شكما شوى كرم سدم محمد ابن حرب شكما لك ما لم شيني الزبيدي عن الزهري شكما لك ما لم محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى شكما يسأل أمين ابن عبد الرحمن shi kuma daga Umayr dan Abdurrahman anna umma kulthum ibnata Uqba yace lallai ummu kulkumin yar uqba ibn abi mu'ayyib akhbaratu ta karanta da shi hadisi أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تاجم من الله صلى الله عليه وسلم من الشواء ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا ba makaryaci ba ne wanda zai yi ƙoƙarin yin sulhu daidaita tsakanin mutane guda biyu ko tsakanin wata jama'a da ke da gaba da juna ko ba a ga maciji ba makaryaci ba ne wanda ya ƙirƙiri wani zance wanda zai iya kawo sulhi a tsakani fa ya khairan sai ya faɗi wani wata magana ta alheri au yunammi khairan ko kuma ya yi ƙoƙarin isar da wani alkhairi game da ainihin wato wannan al'amari da ya nufata. An gane wannan ko? In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. إيش النبي صلى الله عليه وسلم بيروا من أشتم ونأبو شتم أبن دمشاني شيفني با نقريا wanda an san ƙarya ne illa fi talatin sai a cikin abubuwa guda uku su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sauƙi a iya yin ƙarya a ciki fil harbi a wurin yaƙi farfagandun yaƙi ila kai ne musulmi ka ji mutuwa ta anguwan kafirai ko kuma ana yin yaƙi sai ka ji mutuwa ta kama ka aka tambaye ka nawa ne yawan sojojinku yadda musulmi aka razanar da kai kila sojin guda dubu uku ne aka matse ka sai ka ce guda dubu shida ne dubu shida ne ina fata an gane wannan yanzu ka yi ne ka yi ne ka yi daidai yauwa ba kai ya kai ba a nan ka faɗi wata magana ce don ta ba ku nasara a wurin ne yaki saboda maƙiyi idan ya ji alamun cewa sojojinku na da yawa me zai faru an gane wannan zai tsorata zai ga wai yaushe za mu iya gama da wannan mutane amma misali ko ɗari biyar ne kuma wani abin ya faru hata a yakin badar wani mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗe shi ikin bi ikin bi kai daga ina kake sai ba manzo Allah sai manzo Allah ya fara jiwa mai tambaya sai ga mu sai mutum kai ma daga ina sai manzo Allah ya ce shi nahnu qawmun mimma mu mutane ne wanda suka daga ruwa shikenan kawai bai ga mishi mutanen gari kaza bane daga wuri kaza muke ina muke yau kaza ne kawai ce shi nahnu qawmun mimma in mu mutane ne wanda muka zo daga ruwa kaga wannan tauriya ce me ma'anar wannan kalmar malamai suka ce yana nufin cewa mu mutane ne waɗanda aka rice mu da mani ruwan mani shikenan ko ba ka bane eh to ana iya yin haka saboda ne kada a gane yawan sojojin to ana iya yin ƙarya a wannan yanayin domin a sami nasara a wurin yaƙi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wani nu'aym ibn mas'ud ina da sunan shi kenan ko a yakin Uhud a yakin Ahzab arna sun taru ga Qurayshawa ga Banu Qurayza ga Banu Qaynuqa ga ainihin wato menene mutane ne da yawa ga sunan ƙungiyoyi na larabawa an yi taro ana so a gama da musulmi gaba daya ana cin wannan yaƙi sai ya taso jiki daga cikin ƙungiyar kakari ya zo shi ya rafi Allah ni din na musulunta ka yi aiki da ni duk yadda ka so ya rafi Allah ya ce ina so ne ka je cikin waɗannan sojojin ka je ka rarraba kansu manzo Allah bai ga mishi abin da zai faɗa ba kawai yana fita daga wurin sai shi cikin rindinan Qurayshawa ya je musu kai bari ku je Yahudawa da mutane masu yaudara kakku ya ji a fara yakin nan sai sun ɗebo mutane bakwai daga cikin sun ba ku riƙe a hannunku da in ma sun gudu sai ku kashe ku fanshi akan waɗannan mutane bakwai ɗin aka ce ai haka za a yi haka za a yi eh shikenan sai ya saki ki kuma ya tafi wajen Yahudawa sai ke musu tab yanzu mutane ba yarda da ku za su yi ba kila ma su ce sai sai kun ba su wasu adadin mutane daga cikin ku sun rike sannan saboda suna ganin kuma yau da rani haka ne haka ne to shikenan ai za mu sai da za a yi ana zuwa ka zauna ko sai gashi kwarai da sun ce to ba za mu yarda a yi wannan yakin ba sai kun ba mutane bakwai daga cikin kuma rike a hannun ka ce to haka ne to ba mu yarda ba su ma ba su yarda ba ina sami an samu rabuwan kai haka ya dinga yin wannan abin sai da ya raba kansu gaba daya kafin su haɗa kai a zo a yakin cikin dare Allah ya turo musu iska mai ƙarfin gaske ta zo tana yaye tantuna ga iskan dama tana da tsananin sanyi ta yaye tantuna ta dinga yin boli da tukwane da aka ake dafa abinci da sauransu nan ta sha musu biya ne ce mutanen garma kai ku zo mu tafi Allah ku zo mu tafi ku zo mu tafi wani iskan ta fi ƙarfin mu ku zo mu tafi kafin awaye gari da safe sun kwata kayan gaba ɗaya sun gudu sun koma garin madina su ma yahudawa bin quraiba sun koma garin su manzo Allah ya fice su a can almuhim kaga a wurin yaki ya halatta kai haka wannan na kawo mana misali ne da muka yi haka abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda muka sani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والإصلاح بين الناس دكما ينسله سكان المجاهد دام أن لا يفعل من لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس باب الخير السمى في يوم تتونا وهذا مجاهد شيء أجونانسو إن جاء الله sai dai wanda ya umarni da yin sadaka ko wani aikin alheri ko kuma daidai tsakanin mutane waɗanda suna da gaba da rigingimu da saɓani a tsakaninsu Allah ya ce wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima wanda duk ya aikata haka yana mai neman yardan Allah da sannu zan ba shi lada wanda yake mai girma sannan hatta tsakanin miji da mata ina ka zo yin sulhu ya halatta kai ƙarya ce to ai nan faran ne zai gaya min cewa duk duniya ba wace ke kauna kamar ki abin da ke ba shi ciwon kai kawai abin da ke mishi wallahi amma ba wanda yake so kamar ki ko da ku bai faɗa ba ya yabe ki ya ce kina da kaza kina da kaza amma gashi kaza kaza kaza kaza ka yabe ta ta ce ko mijin ne ya gaya maka na fata an gane wannan eh shi ma ka je ka same shi tattauna ka ce to wallahi matan ne kai nadama tunda in ka faɗa mata wannan to me zaki ce ko kila ta da hintin wani abu ni dama abu da ke damu da shi wallahi kaza ne kawai da zai gyara kaza ma je ne kaza wallahi da shi kenan amma mutumin kirki ne ka ce zame shi sai mata ka tana kaunarka ta nuna maka tana son ka kuma tana alhini wannan abin da ya faru bata ji daɗi ba kawai yan matsaloli ne kaza za dan gyara kaza da kaza kada ka ce tashi da za dan gyara kaza da kaza da za dan gyara shi da ma akwai matsalar kaza da kaza tsakanin ku to ina ga da za a yi wannan sai a samu gyara kar ka faɗa abin kai ku kaga yanzu idan aka zo tsakanin miji da mata aka ce za a zo a zauna tsakanin me zai faru yanzu kowa yana ganin kowa yana ne yana ƙaunar shi kuma kowa da kowa yana son a gyara sai kuma ya gyaru amma da yarinya ta su gida yaji wannan mijin dan kaza kaza wallahi ba za mu yadda ba kwana nawa ke ne koro mana yan nan gida mu wallahi ba za mu taɓa yadda ba ya hau kujeran naƙi to kai ba mutumin kirki bane me Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha aw dhikrar an yusalaha bainahuma sulha allati wasulhu khairun yace mata take jin tsoron gotsarewar miji gare ta ko kuma kau da kai to babu laifi za su iya samun sulhi a ina a tsakaninsu an gani fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan babu laifi za su iya sulhi a tsakaninsu sai da ce wasulhu khairun shi yin sulhi da daidaitawa da alheri in ji wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan an yi ƙarya wajen sulhi ba komai wa hadithin rajuli mar'atahu da mutum da ke ba matansa labari to tana sai ka dan yi zuki ta mallau ba komai an yafi maka ina fata an gane wannan kwarai da gaske ila ka je ka kai mata wata atamfa naira dubu goma kana zuwa gida saboda ka san mace mai san abubuwa masu tsada shi wannan an tafi da ke garin ta na yanzu na ganin za ta yi nawa dubu kaza ina wannan sabon fitowa shi holandis ce amma sabon fitowa shi wannan dubu talatin ke na ta Allah ba mun shi dubu talatin ke na wannan to a biya ka dinki ka kai dinki bayan gama dinki kuma ka zo saboda tana son ta ji dinki mai tsada ka biya yana dubu biyar ka ce wannan dinkin dubu sha biyar kenan yanzu ga ce kadai a jikin nan nake kawai kin sa naira dubu hamsin da biyar masha Allah matar masoyi ai kalla ai dariya ko kuwa ya halatta kai haka saboda ka kwantar masa da mene da hankali kila in kashe ta dubu goma ce ka kashi kamar ku wallahi kana da halin nan da zaka sai a tamfar kaza amma ka je kana sai kuma kila baka da hali ba san aljihunka ba ta manta akwai kebani akwai sayan shinkafa akwai sayan manja akwai sayan magi ko akwai biyan kuɗin makarantar yara da kuɗin biyan kuɗin wuta da kuɗin ruwa da wani ruwa ya tashi da kuɗin mashin duk ta manta da wani ita ba ruwanta in ta tashi kawai buƙatar ta ka yi mata a lokacin da take so ɗabi'ar mata ne wannan to sai ka ɗan hana ɗan zuƙi ta mallau nan kai wannan babu komai tsakanin kai da matar kai an gane wannan saboda me a sami gyara haka da ita ma mata a abin da bai wuce iyaka ba in ta ma ƙarya babu laifi dan kila kai ma din mutum ne wanda akwai abin da kai ba ka so a yi kuma yin shi ne maslaha amma yadda kake so din ba ta yi ba sai ke wani abin da mace ce maka ai yadda kake so haka akai wannan babu laifi an gane wannan Allah ta'ala ya kamu dashi al-qadi iyad al-yahsubi wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin ainihin wato littafin sa sahih muslim a cikin shirin al-minhaj na imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ya kawo maganan al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi Allah ta'ala ya jikansa yana cewa qala al-qadi al-imam al-qadi ya ce لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور في هذه الصور باب ساباني أو دم عالمي أكن هلتش من قرية أئل من يني واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو سيدي ما لم يسمي ساباني وتئر قرية وجه أكهلتها أي ما لم يسمي ساباني وتئر قرية ونن فقال الطائفة وسمع لمن سكت huwa ala itlaqihi kawai an saki abin ne ba iyakar shi ba wa ajazu qawla ma lam yakun fi hadhihi al-mawadi' lil maslaha suka halatta dukkanin abin da ya zama ya auka cikin wannan domin maslaha an gane wannan wa qalu da shi al-kalimu al-mazmum ma fihi madarra ƙaryar da aka hana ita ce ƙaryar da akwai cutarwa kai wa mutum ƙarya ka halice shi kai wa mutum ƙarya ka zalunce shi kai wa mutum ƙarya don ciwa wajen cimma wata manufarka alhali ka san ƙarya kake wannan shine abin da musulunci ya hana shine abin da musulunci ya hana tayyib sai ya ci gaba da cewa domin malamai sun kafa hujja wa biyu bi qawli ibrahim bi qawli ibrahim sallallahu alaihi wa sallam sun gaba hujja kuma da faɗin annabi ibrahim ko yayin da aka zo ya zo ya ce wallahi sai na ƙulla wa waɗannan gumakan na kuma girci ko watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum juralan yayi gunduwa gunduwa da su amma da ka tambaye shi waye wannan ga wannan kuma kana me shi bal fa'alahu kabiruhum hada fasaluhu in kanu yuqul a babban su ne ya aikata wannan aika aika ku tambaye su in dai suna magana kaga ai shi yayi amma shi babban su yayi ne yayi nan kaman a zahiri ƙarya yayi amma ba ƙarya yayi ba yayi ne dan taimakon gaskiya da kuma abin da zai zamto shine maslaha gare su bar kafirci su da zuwa ga me addinin musulunci da kuma lokacin da za su tafi wajen bautar su aka ce zo mu tafi faqala inni saqim sai su banda lafiya kuma lafiya shi lau tun daga sai ya ji ya tsara mene gumaka cewa in yi saqim banda lafiya saboda yana da manufa a ransa kaga nan babu laifin yayi wannan yayi saboda wata maslaha ta da'awa da kuma jawo mutane zuwa ga abin da yake alkhairi ne na musulunci da kuma lokacin da ya tafi da matar shi zuwa ina zuwa masar wajen wannan sarki a wancan lokaci ya ce shi waye wannan mata shi ce amma idan ya ce mata ta ce zai kwace ta sai ce uku ce yar uwa ta ce ya ki cewa mata shi ce kaga anan ma mene ne a zahiri ƙarya ne amma ya yi saboda maslaha kuma aka kyale su aka rabu su ina fata mun gane wannan jama'a su kaga wannan babu laifi kamar yadda alqadi iyad ya faɗa sannan akwai munadi yusuf wannan mai kiran mai yi kuwa na annabi yusuf alaihi salam shi ya kulla ya ce in an zo sa matsalinsa kaya binyamin a ɗauki wannan abin da saki ke awali munin da saki ke awali shi a jefa a kayan ƙaninsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya cikinsa to lokacin da suka kama hanya suka tafi me aka ce ayyatuha al'ayru innakum latariqun ya ku waɗannan gungun matafiya lalle ku dinnan barayi daga ta barayi ne ba barayi ne qalu wa qalu alaihim ma za tafqilun kawai wani ku sa'a me kuka rasa ne kuke cewa mu barayi ne qalu nafqil suwa'il maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin وأنا به زعيم amma ƙarshe da aka bincika kayan da aka gani a cinwa ne kayan garin saboda ya samu ya ci ƙarin nasa a wurinsa su zauna tare kaga dabara ce amma cewa in na kuna tsari kuna an faɗa saboda wata maslaha ce da ake son a kai a cimmawa wannan ba saba wa Allah ba amma ina fata an gane wannan kamar ƙaramin yaro akwai wanda ba zai karatu ba zai kama da wani alƙawari na bogi za ka yi masa ƙarya a kan abin da ka san cewa kana so ne ya ƙara ƙwazo da ƙoƙari a makaranta majalin wannan abin sai ka canza masa da wani abin da zai taimaka mishi wajen ya ƙara ƙwazo a wurin karatu ina fata mun gane wannan wannan babu ne a cikin shi Allah madaukakin sarki ya zaka da za ka jama'a kun ji amma al-imamu tabari rahimahullahu ta'ala shi yana ganin cewa bai halatta a yi ƙarya a cikin kowane irin abu kawai ko da faɗi gaskiya amma malamai ta ce wannan magana ta shi akwai gyara a cikinta ina fata an gane wannan yawwa don la shakka abubuwa da yawa ana iya halatta wa mutum ya bai tauriya ya faɗa ban da ba shi bane ba wai tsantsan ƙaryan ba saboda ita maganar dama ta zo ne saboda wata manufa ba wai an yi ƙaryar da gangar ba ne a'a an yi ta ne saboda cimma wata maslaha abin da yake kuma amfani ne abin da yake alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya samu dashi jama'a wannan kenan a don haka daga cikin abin da malamai suka hada akwai wannan musamman a wurin yaƙi yanzu ka shiga yaƙi da yake tsakanin Isra'ila da ƙasar Iran su kowa suna farfaganda isra'ila sun yi farfaganda sun sun kashe kwamandojin kasan iran guda kaza da kaza suke wani dogon list to kuma ƙarshe ƙarya ne gashi an samu wasu daga cikin suna nan a raye waɗanda aka ce an kashe ne ina fata mun gano wannan su kaga farfaganda ce amurka ta ce ta je ta kai hari wajen nuclear plant ɗinsu ko da wanda yake mono da wanda yake ina ne amma dai a ƙarshe an gane cewa ba hadarin da aka yi bai yi ɓannar da ta'addancin da ake tunanin yayi ba amma me farfaganda cewa mun taso jiragen tun daga amurka su zo su kawo hari su yi waye su yi waye a shirka yaƙi a nan mene an ne farfaganda za cewa mun samu ƙasa kaza ta kukuri kuma ƙarya ne ana yana tsoratar da mutane don a firgitar da su su yi maza su yi ƙauya ko a ce muna da makamin nukiliya muna da makamin iri kaza za mu yi harba mutane amma yanzu da iran ba su yi baki ba sai ya zama kawai sun harba makamin da ba a kyanin suna da shi ba sai ka ji bakin matsiyata ya yi ya yi tsit yin daga nuna rahoto ana magana cewa isra'ila ta yi asarar 20 billion dollars ta yaƙinan da aka yi kuma sun ki faɗin adadin mutane da aka kashe musu a yanzu an gano an kashe musu masana nukiliya da ƙwararrun sojoji manya guda talatin a wannan hararen da aka yi zuwa tel aviv da haifa da waɗannan wuraren da aka yi waɗannan haraya to kaga wannan abin ne yaƙi yanzu in aka ba aka ba ka kika fitar statistics na barnan da aka yi wa falastinawa da wanda aka yi wa isra'ila ta fuskar soja me za ka ce za ka ce na falastinawa ya fi za ka ce an fi kashe hamas amma kuma a zahiri an fi kashe sojojin isra'ila fiye da na hamas ne in dai soja ne za a kirge ɗaya biyu uku hudu biyar amma kashe tsofaffi da mutanen gari da kowa da kowa an fi kashe mutanen gari na falastinawa fiye da wa fiye da sojojin hamas amma wanda bai san wannan ba zai ɗauka cewa ai hamas ma gaba ɗaya an gama da su an kashe kowa da kowa ne a ba haka bane saboda yaƙi ne tare ka noki wanda kun shigo gidanka in dai kai ɗin mai kan gado ne to in Allah ya kafin ya maka illa ka masa goma kafin ya ma illa ɗaya ka masa nawa ka masa goma duk an kai shugabannin su su Abu Ibrahim Yahya Sinwar da su Ismail Haniya rahimahumullah ta'ala wa rahimallahu al-jami' wa shafi Allah mardahum wa jarhahum daga jama'a kun ji dan haka wannan kenan لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس بما غير شيبني والذي يقرن مني صلح أكان من شيء فيقول خيرا أو ينمي خيرا فدع الهيري كوكما يجب إسد وأنا أبناء الهيري نبت عن غير وأنا سيدي ما لم يما في الوقت سابعني cewa faɗin cewa a faɗin cewa walam yurakhis fi shay'in mimma yaqulu an-nasu innahu kalimun illa bi thalath wannan magana wani wasu malamai su ce wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce an gani magana ce ta wa ta imamu zuhuri an gani wannan haka kuma da wasu shi wanda ya zama al'iraju fil mati an gani al'imam bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi sun fitar da wannan hadisi amma faɗin cewa walam yurakhis fi dhalika suka ce ja'alahu yunus min qawli zuhri kama fi sahih muslim an gani an sanya wannan magana ga cikin maganar wani maganar ابن شهاب الزهري الرواية المسلم an gane wannan domin shi yunus cewa ya yi ƙalabin shahabin wani riwaya ba su ne shekarar da mana ƙalabin shahabin ibn shahabin zuhuri ya ce walam asma yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas kadhibun illa fi thalath al-harf wal islah bayna an-nas wa hadith ar-rajuli imra'atahu wa hadith imra'ati zawjiha yace ban ji wannan maganar ba an gani cewa yurakhisu fi shay'in wannan maganar ba ta daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a yi ƙarya a wurare guda uku cikin yaƙi da jayi tsakanin mutane da mutumin da zai baiwa matarsa labari da labarin da matarsa za ta baiwa ne mijinta ina fata an gane wannan a wani sinadin na daban da wannan hadisin يجي تشيوا قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا أيوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حدثنا محمد ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab yake cewa bi hadha al-ithnal mithlahu ghayra anna fi hadith salih wa qalat kuma tace ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس ni ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ba cewa babu abin da aka yi rangwame aka yi cikin abin da mutane ke faɗi sai abin da ya zo a cikin guda uku bi mithli ma ja'alahu yunus min qawli ibn shihab daga cikin abin da yunus ya sanya daga cikin zancen wani ibn shihab az-zuhri an gane wannan ko yace ko haddathna mu'amr an-naqid amr an-naqid قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله ونما خيرا ولم يذكر ما بعده kaga wannan ne ƙarin da aka samu an samu al-idraj ne a cikin ainihin wato matanin hadisi ina fata an gane wannan to shi yasa malamin ke cewa Yunus asbata min az-zuhri Yunus asbata min az-zuhri ma'ana Yunus ya fi ya fi ainihin wato ya fi binnan ya fi zuhuri karfin hadda kamar da malamai suka faɗa a musamman a wannan riwaya da ma'ana fata mun gane wannan Allah ta'ala ya karu shi duk da imam ibn hajar al-asqalani ya wannan bayani a cikin sahih bukhari cikin littafin sa na fatul bari amma babu bada sai mun karanta dukkanin waɗannan ainihin wato zancika din nasu baki daya Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a wannan ke sannan shi kan shi imamu abu dawuda ya rarraci wannan hadisi ya rarraci wannan hadisi daga ummu kulkum bint uqba take cewa ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث شبن تبجي النبي صلى الله عليه وسلم ya yi sauƙi a kan wani abu na yin ƙarya ba sai sun abubuwan nan guda uku da shi kani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa la a'udduhu kadiban ba na kirga wannan a matsayin ƙarya ar-rajulu yaslihu bainan nas mutumin da zai yi sulhu tsakanin mutane ya ƙulu al-qawla wa la yazidu bihi illa al-islah wa la yuridu bihi illa al-islah zai faɗi wata magana da baya nufin komai sai ne ya kawo sulhi ya kawo gyara tsakanin su wa rajul yaqulu fil harbi da mutumin da zai faɗi magana a wajen yaƙi wajen farfagandan yaƙi wa rajul yuhaddithu mar'atahu da mutumin da zai baiwa matarsa labari wal mar'atu tuhaddithu zawjaha da matar da za ta baiwa mijinta mene labari duk wannan babu laifi in ya zanto ba a wuce iyaka ba a cikin abin da ya shafi wannan amma wannan hadisin kuma na imamu abu dawud ka kai tsaye ya jingina magana zuwa gaba zuwa ga ummu kulkum bintu uqba ummu kulkum bintu uqba kuma isnadin sahihi ne ingantacce ne da haka wancan al-idraj ba magana zuhuri ba ce ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗa jama'a na fata mun gane wannan Allah ta'ala ya tabbata shi daga jama'a kun ji wannan zance kamar yadda malamai suka faɗa a riwayar imam tirmidhi a riwayar tirmidhi yana cewa la yahillu al-kadhib la yahillu al-kadhiba ko la yahillu al-kadhib illa bi thalath a wata wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake kuma wannan daga asma bint yazid riwayar wani asma'u bintu yazid ba riwayar ummu kulkumin bintu uqba ba shi ya rawaito daga riwayar asma bintu yazid ya rawaito wannan hadisi alaban hadisi ne dubu ɗaya da tara da talatin da tara imam tirmidhi ya ce cewa عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب كذب إلا في ثلاث قريابات على تاتي أبو وله يحدث الرجل امرأته liyurdiha an gani ko liyurdiha mutum ya baiwa matansa labari ya gaya mata wani zance don ya sa ta yarda da shi da wani abin da zai faɗa mata matar shi ake magana ba budurwarsa ba ehe samari ku ji wannan ehe ba cewa aka yi budurwarka ba cewa aka yi matakka a kiyaye wannan wal kadhibu fil harbi da kuma yin ƙarya game da sha'anin yaki an gane wannan wal kadhibu li yusliha bainan nas da ƙaryar da mutum zai yi dan yayi dan ya gyara tsakanin mutane dan ya sulhu tsakanin mutane wa qala mahmud fi hadithihi la yasluku al kadhibu illa bi thalath a riwayar mahmud yake cewa ƙarya ba ta halatta ba ta halatta a yi da sai abu wannan guda nawa guda uku an gane wannan yanzu da wannan riwaya ta imamu tirmidhi kaga ya tabbata cewa hadisi ne ingantacce jama'a ina fata an gane wannan yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan gidan jama'a Allah ta'ala ya daga da mun rayuwar duniya da lahira to sai ma ne shi gaba da cewa sai babi na biyu kenan ko yawwa sai ma ne shi gaba da cewa mabahati na biyu a wannan babi yace ar-rukhsatu fi an tuhaddith al-mar'atu zawjiha bima lam yakun eh yanzu an juya kuma sama ta kuma ina ƙasa yanzu can an ce miji ya baiwa matansa labari da abin da ba haka bane ba to yanzu kuma gashi an yi sauƙi ga ita ma mata ta gaya wa miji ne abin da bai faru ba ko abin da ba haka yake ba amma dan maslaha dan gyara dan kawo zamantakewa ya ƙara danko dan wannan abin ya zama alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sauƙi game da wannan قال أخبرنا أبو صالح محمد بن بن الزنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi ya karbo shi daga malamin sa Abu Salih shine Muhammad ibn Zamburin al-Makki shi kuma daga malamin sa ibn Abi Hadim shi kuma daga malamin sa Yazid ibn Abdullah shi kuma daga malamin sa Abdul Wahhab ibn Abi Bakr shi kuma daga malamin sa shine ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga malamin sa Humayd ibn Abdurrahman an ummihi shi kuma daga mahaifiyarsa ita ce ummu Kulthum bint Uqba ummu Kulthum bint Uqba annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ita wannan ummu Kulthum ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama la yurakhas la yurakhasu في شيء من الكذب إلا في ثلاث بايعين بايعين رنغني أكم وانا أبن قرية سي أبو وله تشكال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكون شيئا سوى لا أعده كذبا بانا إرجى وانا أمزين قرية الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الصلاح mutumin da zai yi ƙarya tsakanin wasu mutane ya faɗi wani zancen da zai daidaita tsakanin su yana nufin kawo gyara wa qadr yaqulu al-qawl bil harbi da mutumin da zai faɗi wata magana game da abin da ya shafi yaki wa qadr yuhaddithu imra'atahu da mutumin da zai bayyana matarsa labari wal mar'atu tuhaddithu zawjaha da kuma matar da za ta bayyana mijinta ne labari ina fata an gane wannan kamar yadda muka faɗa riwayar Abu Dawud da Tirmidhi akwai riwayar Asma bin Yazid da irin wannan riwaya ina fata an gane qala Abu Yunus ibn Yazid ibn Yazid ibn Yazid ya saba wa Zuhri a cikin riwayar ta an gane wannan قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب لم أسمع أنه رخص في شيء مما يقول الناس نحوه يونس أثبت الزهد أثبت fi zuhri malam yake cewa malamin Ahmad ibn Amr ya karanta da shi hadisi shi kuma yace akhbarana ibn Wahb ibn Wahb ya ba mu hadisi shi kuma daga malamin sa Yunus shi kuma daga ibn Shihab malamin da kenan lam asma annahu rakhasa fi shay'in mimma yaqulu an-nas yake cewa ban ji cikin abin da ake wa mutane rangwame ba mimma yaqulu an-nas cikin abin da mutane ke faɗi nahwahu kuma kwatankwacin wannan hadisi sai ce Yunus asbata fi zuhri shi Yunus shine wanda ya fi kwarewa wajen riwayar hadisan wane zuhri an gane wannan yawwa don haka wannan riwaya ta tabbatacciya wacce ta tabbata da kuma ainihin wato hanyoyinta bima ina fata an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi wannan kenan jama'a don haka malamai sun yi ta bayani game da wannan hadisai sai dai kulasa da shi da abin da muka faɗi a baya an gane wannan ko yawwa don haka yana da kyau kwarai da gaske mummuni ya zanto mai mai hikima a cikin dukkanin abin da zai yi shi yasa an mutum ba shi da ilimi ma da zai taɓa kawa yanzu a matsayinka na mahaifin yarinya yarka na gidan aure mijinta ya dan kasa tana raina mijin nata kuma tana son shi amma wannan ɗabi'ar ta ragunci ne bai ba ta so ina fata an gane ƙila ya yi tafiya ta wani wuri kai mahaifinta za ka iya aikawa da abinci gidan ka ce mijinta ne ya ɗauko shi ko ka siya mata kaya ka ce mijinta ne ya saya ina fata an gane ka gaya mishi cewa na aika da kaza gidanka na shi kuma kai ne kai kai duka a san cewa ni ne duk wannan saboda me matar ta je ya dauka shi a matsayin rago tun da ba shi da shi saboda wannan abin da ta sa wa ranta zai sa ta dinga raina shi zai hana ta kuma ta yi da'a da biyayya da zai sa ta shiga aljanna haka ne ko ba haka bane haka ne saboda haka abu ne wanda ke da muhimmanci jama'a mu kiyaye shi a wajen abin da shafi zamantakewa da kuma kawo gyara a tsakanin mutane dattawa suna irin wannan abu mun sani tuntuni mu da kanmu an sha aikan mu irin wannan aikin ina fatan gane wannan irin wannan ya ce aje a ce mai gidan ne ya kawo kada ku ce ni ya aiko da shi sha a shi ya aiko da shi masha Allah masha Allah ka Allah ya saka mini alheri shi ma sai a gaya mishi don kada ya je ji labarin wani bambara ba ce ai to ba ina aiko da shi ba ce to wane ne kuma kaga sai abin sha bambam ko sai a gaya mishi ma iya da zai ɗanɗar da hukura hanci shi ma ba ki ce ba ka za a yi ta aika aiko da shi ɗan Allah ya saka da nake shi amin amin eh kuma ka ɗan yi ko shi ke na musu wannan wurin Allah ta'ala ya samu dace na'am a akwai hikima ƙwarai amma mun yanzu abin da muka iya shi ne tone-tone ko mutum ya taimaka maka da wani abu ba zai ba zai shula bakinsa ba sai ya ji ya ga wannan da ka gaba daya nan na mishi kaza nan fa kaza ma na mishi nan ma kaza sai ya gama lalata aikin sa kaf bayan da ya yi aikin Allah ya ba shi ladan sai kuma ya zo ya aiki da zai kuma ya cinye ladan يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا كجد الله باشو يا قول في إيماني kada ku ɓata sadakokinku ta hanyar bori da cutarwa da faɗin baƙaƙen maganganu kamar wanda bai ce da dukiyarsa don mutane su ga cewa ya yi ko baya imani da Allah da rana ta shi misalin za kamar wani falalan dutse ne wanda akwai ƙasa a samansa sai a zo a yi wani mamakon ruwa me zai yi zai wanke wannan ƙasar fata rakahu salda sai ya bar wannan dutsen fayau a komai a kansa akwai wanda yake ƙara cikin ruwan sai ƙara dawa da ita la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu da ka ba lada da ka yi aikin Allah ya karba amma yanzu Allah ya rushe lada so da ka cutar da mutane da bakinka da abin da ke na alheri daga cikin mutanen da manzo Allah ya ba ta shiga aljanna akwai albannan manzo da ce mutane ba ta shiga aljanna a karan bayi daga cikin akwai wanda ke yin gori ya bada abu kuma ya goranta an gane wannan ka bada ka bada don Allah rufe bakin ka shiru dan da kake shiga da wanzuwa ko bayan shekara ɗari ne ka kai gori wallahi wannan abin da kai ya lalace shi sa dole mutane zama su masu discipline dama babban abin da ake so a rayuwa ke ka zama mai tarbiyya ka iya hana kanka abin da ranka ke so kuma ka iya son maranka abin da ranka ke ki ba ku gane ba eh a wannan faɗakarwa ne game da ni'ima Allah yana mota ne irin wannan gori kala biyu ne akwai wanda mutum zai yi nufin cutarwa da tozartarwa shi ne wanda addini ya hana amma wanda za ka tunawa mutum abubuwan da ka dinga mishi a baya don nuna maka cewa nan gaba ma zan yi maka abin da ya fi wannan ba kuma na goranta maka ba da cutar da wannan babu laifi musamman su mata tunda ai Allah ya wa annabawa da manzanni gori shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ai an goranta mishi ai kwarai me Allah ya ce mishi alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'ahuna gwarantawa ne ƙwarai annan musa Allah ya gwaranta mishi ina fata an gane wannan yawwa to duk abubuwa ne irin waɗannan shi Allah yana da daman yawa da sa amma mu tsakaninmu da mutane sai mun yi ƙoƙarin duba abin da bai zan to ɓarna ba abin ba zai lalata mana aikinmu ba ko ba zai cutar da wanda muka gaya ba an gane in ba haka ba kawai kai matsala Allah ta'ala ya tabbata shi jama'a wannan ke sai ma ne ci gaba da cewa ar-rukhsatu fi an yuhadditha ar-rajul bima yaqulu bainahu wa bain zawjihi an yi sauki an yi sauki da rangwame mutum ya ba da labari cikin abin da ya gudana tsakanin shi da matarsa akwai abin da aka yi rabuwa Allah ya samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi cewa hadithin musulmi cewa a menene akwai mutumin da Allah ta'ala ke bishi da shi daga ciki akwai mutumin da zai je ya zace wa matarsa ko inna sharra nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah daga cikin mafi sharrin mutane da ke samun matsayi a wajen Allah a ranar alkiyama shi ne arrajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshiru sirra mutumin da zai zake wa matarsa ita ba ta zaki mata sai je na yada labarin ta wacce ai akai kaza kai ai ne kaza ne kaza wajen kuncin auren nan ne kaza ne kaza wannan bai halatta ba amma misali ka ce mukan yi haka yi da matata ai ba komai sai ka ce mukan yi wanka yi da matata a bayi guda ɗaya a lokaci guda ba komai ka wannan ba ka tona me kuke a cikin bayin bane Allah ya sa mu fahimci wannan kai ka faɗa abin da ke faruwa a wannan babu komai ba za shi ka tona asirin matarka ba dan ba wani abu ne wanda yake koyayi ko ake sa koyi ko ba a san aji ko kuwa yau eh wannan a wajen wanda ba su waye ba ne game da abin da ya shafi zamantakewa aure amma ai daga cikin abin da ke ƙara soyayya danƙon soyayya tsakanin miji da mata akwai wannan kuma daga cikin sirrin yin wannan ko amfaninsa yin wanka tare da matarka akwai ƙoƙarin ɗan gyaggyara ta cikin abin da ta rasa ƙwarai dan a wajen wankan za ka iya ganin wani abin da kake gani mai maka ba ce to za to ai kai ne baka kawo kaza da kaza sai ka je ka siyo misali akwai akwai mene me yake cin wannan garin ba wannan ba yake wajen ma na muna maganan maganin gyaran jiki ne misali ya fayauce ba kaza da kaza da kaza to sai a je a nemi mata haɗi na magunguna na na zamani kamar garin sabaya wanda zai tattara komadan ko ina da ina a ɗan samu kaza ya ƙaru a samu kaza ya gyaru a samu kaza ya ɗaga da kaza da kaza duk su gyaru to sai ya kuma ya auren auren ya ƙara ne to yayin da baka ga asalin yadda abin yake ba kuma kaga ai ba za ka yi kokarin kai gyara ba ko ko kuwa yawwa sannan kila akwai su kuma abubuwan da yake kana so ka abin nan amma ba zai abin nan ba sai an abin nan to duk waɗannan abubuwa ne wanda yake idan an duba din za a ga cewa yana da muhimmanci kwarai da gaske an gane wannan ko Allah ya rika malamin malam Muhammad Awal Al-Zaki akwai lokacin da muke kaji sahih Bukhari ina ga karatu ko na 57 ne ko na makamancin wannan a cikin kitabun Bahar ana ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana yana yana kwanciya a cinyar matarsa na Aisha mun karanta hadisin a baya ko kuma wa yaqra'u al-Qur'an kuma tana hailan ya kwanta a cikin kuma yana karatun Qur'ani shi ne zai ke cewa kai ustazu ka da kwanci a cinyar matakka shi kenan an sha da kai ustazu a lokacin soyayya ba da kuma gaskiya ne wani duk wani abin da ake yi na abin da ya shafi kyauta ta zamantakewa za ka tana cewa abu ne wanda yake ainihin wato mai muhimmanci kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dashi jama'a kun ji مالك يشتبه للشواء قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر أخبرتني أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله إمام النسائي في الشواء ما لمس أحمد بن عمرو بن الصرف يا كان تدش حديثي قال شكويس أخبرنا ابن وهب ابن وهب يا كان تدم حديثي شكو ملك ما لمس عياض ابن عبد الله بن قرشي وذكر آخر عن أبي الزبير ya ambaci wani kuma daga abin zubai an jabir shi kuma daga jabir ya ce akhbaratni ummu kulthum ummu kulthum bint uqba ta karanta da ni hadisi ita kuma daga aisha radiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ta karanta da shi wannan hadisi take cewa أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم تتات والمسيحة به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله متمن ذي زكي وإيالنسا ثم يكسل سنسي سامي أن هو توروني أنقاني يسامج الله لا شيء أجتنسا ساكمكم ونن saduwa da yi da iyalinta an gane wannan to me ya faru sai ya ci gaba da cewa haka ne ko hal alaihi min muslim kun ji abin da ya tambaya hal alaihi min muslim shin akwai wanka akan sai idan yi haka mun gane rancen yanzu ya tambaya ne mutum ya sadu da iyalinsa ko da bai ainihin wato bai rizin ba bai fitar da mani ba amma sai jikinsa ya rauni shin akwai wanka a kansa tambaya yake su ko mutane a wancan zamanin jama'a ba sa koya komai saboda ne misali yanzu kaga wannan ai mutum ya ce ko ya sadu da iyalinsa ai ba zuwa shi na yi mata kaza na yi kaza bi tafasil yana waɗannan bayanan ba kuma abu ne wanda ke common yanzu aka ce mutum ya sa da iyalinsa yanzu akwai wani abun ba ka ne ko akwai wani abu wanda wani zai je a ko kai kama haka yana kullum idan sa mun gane wannan ba wani abu bane wanda za a ce abun jin kunya ne kai tsaye ba tunda akwai abubuwan da in an faɗa ne za a ji wani abu kuma za a gane ba tsani ko rashin kunya mun gane wannan da ka sai mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya mutumin da zai sadar da iyalinsa thumma yufsidu sannan sai ya sami rauni ko ya ji lalaci a tare da shi hal alaihi min uslin shin akwai wanka a kansa an gane wannan yana tambayan waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa yace wa aisha jalikatun a lokacin da wancan mutum yake tambaya nana Aisha tana zaune a wurin tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ka baji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ثم قال أي مؤمن هكذا دا وأن إيالين تاوسن نسيبي منك شكرا kaga cewa kai muna yin haka kaga bai ambaci maganan zakiyo ko saduwa tunda shi ya faɗi saduwa to ai ban fata sai an maimaita ko ce to ai muna yin wannan ni da wannan sannan kuma sai mai manka kenan yana karanta masa cewa sai yayi mai ban ji ba sai yayi wanka an gane wannan to wannan jama'a yana daga cikin abin da ainihin wato ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an fahimta Allah ta'ala ya yarda mu kenan anan babi yana karantar da mu cewa ne babu laifi gawa babu ne gaba kun yi shiru ga miji ya ba da labari game da wani abin da ya faru tsakanin shi da matansa ba tare da yin bayanin kowane lungu da sako da wannan abu an gane wannan riwaya da su suna fin sahih muslim na na yarda cewa أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يسلم هل عليه ما الغسل كذا هنا رواية الإمام النسائي هل عليه الغسل أقي وانكا أكلت شيء مدي كينا الرواية المسلم كما هل عليه ما من عليه ما الغسل شيء أقي وانكا أكلت وجيشي تثبتوا على أمثيلي رواية مسلم saboda ai tsakanin miji da mata ne duk abin da ya faɗi ko ya faɗa akan miji zai faɗa kan wa akan mata yace wa Aisha tu jarika Aisha tana zaune fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nafsati muna yin haka ni da wannan sannan kuma in yi wanka bi wanka ina fata mun gane wannan kenan hadisi ya ambata mana cewa hukuncin ya halatta matakka na wurin ka ambaci wani abu saboda maslaha an gane wannan ko in dai abin ba zai mutu da cutarwa ba amma idan abin da cutarwa wulakantarwa ko abin da mutum zai jin dar a ransa bai halatta ba haka imamun nawawi ya faɗa cewa fihi jawazu ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ko maslahatun wa lam yahsul bihi adha ya halatta ka faɗi wannan magana a gaban matarka matukar akwai maslaha a ciki matukar babu wani abu na cutarwa wa inna ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ibara manzon Allah ya faɗi wannan zancen da irin wannan magana ce da irin wannan sigan ne li yakuna awqa fi nafsihi domin ya zama mutumin ya fi ji a ransa cewa ga abin da ke kansa na hukunci an gani وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب كما حديث يقول cewa abinda manzon Allah yayi shi da iyalinsa wajibi ne akan miji da mata idan saduwa ta ba tsakanin a sami a samu wanka wannan wajibi ne an gani yace walau la zalika lam yahsul jawab al-thani da ba dan haka ba da shi wanda ya tambaye ba za a samu amsa shi ba ina fata an gane wannan haka imam an-nawawi ya faɗa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a daga jama'a kun ji wannan hadisin kamar yadda ainihin wato a aka fitar da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace da ka jama'a ku hadisi yana da shawahid a hadisai da yawa amma sauran hadisin suna bayani ne kamar hadisin da ya zo a cikin jami'ul tirmidhi da sunan ibn majah da sauransu an gane wannan ko hadisin na Aisha ila ibn majah ya fitar shi a laban hadisi na 608 shi kuma yadda lafazin ya zo ce fa'altuhu ana wa rasuluhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faghtasalna wani ya tambayi na Aisha radiyallahu anha cewa to idan kaciya da kaciya suka haɗu al'auran namiji da mace suka haɗu shin akwai wanka ko da ba a sami inzami ba sai ka cewa eh haka ya faru tsakanin ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka yi wanka kaga ita ma ta bada labari kabe da manzon Allah ya bada ni labari ashe ita ma mace za ta iya bada wannan labarin matukar babu wani abu ne na cutarwa ko tozarci game da ainihin wato labarin da aka bada ne kamar yadda wannan hadisi zai zo mana nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala shi ne babin da za mu shiga nan gaba Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi kai ya kake haka ne alaji lokaci ya gure bai gaya mun ba Allah ta ya samu dashi da ta mun kai ranar mana karatu ko amma ai babu laifin ne za a samu karuwa ko Allah ta ya samu dashi abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin ladar من دخوله الله تعالى يغفر زمنا بقاتمنا حقيقي الله تعالى قيامنا الله من الوقوع كسمي من الإنسان بيك نقري الله كدوك مسلمين شيء مسلمين أقوئنا الدنيا كربون جد كافرين شيء كافرين أقوئنا الله من الوقوع كاومنا الله وأن كفتامنا جيريا لذكر كفتام مسلمين الله الله كدورا كفتام مسلمين أكن كفتام أرنا baki ɗaya da su da magoya bayan su baki ɗaya Allah mana roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun mutane da ainihin wato irin abin da ke shukawa na ƙoƙarin kawo ɓarna a cikin al'umma baki ɗaya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته